إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الهدي كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين bashi Allah subhanahu wataala ya kaddara gurmu a harkar ahli sunna wal jama'a wanda ke mulkar kada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna talata sha shidda ga wata da safar hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in da shida wanda ya dace da ishirin ga watan takwas dubu biyu da ishirin da hudu yau sha Allah za mu yi darasi na ishirin da ɗaya cikin littafin suna na sayar da sabit a darasinmu na ƙarshe na ishirin kenan mun yi bayani akan ababen da ake tsammanin suna warware arwala yace ya kawo su don a san ba sa warware arwala ya ambaci maganar shafar mace ko taɓa jikin mace wanda ya kawo ruwayoyi wanda a sallallahu alaihi wasallam ya kalli sumbancin irin matan shi aisha ko wasu daga cikin matan shi irin taɓa ƙawarta tana iya sallah da ya ka dalilai wanda masu ƙari na cewa taɓa jikin mace kaɗai baya warware abinda ya kawo bayani na hoton jini daga jiki baya hudda baya ko haɓo ne ko na jin ciwo ne hoton jini daga jiki ita ma ba ta warware arwala yadda wannan zai mamaki nesa zai ka magana don hada wasu ruwayoyi irin masu ka magana warwarewar madan ya magana ko ka gani ba su da inganci ba su da wata madogara da za su warware alwala mutum jini a takaici haka ya ambaci magana amai shi ma ya yi bayani amai baya warware alwala daga ciki na ƙarshe da muka yi magana ya kawo cin nama na raƙumi wanda ya yi bayani ya buɗe bayanin ma da cewa shi ne ra'adukul fal arba shi na ra'ayin halifofi guda hudu shi ya sa kenan yake kan shi ya ce halifofi guda hudu haka da yawa daga cikin sahabbai da tabi'ai baya ka wannan wannan ra'ayi wannan fahimta amma ba tare ba da ya kawo nassin na warware walƙarara kurin magana ce ta halifofi guda hudu mahewan sahabbai ba hadisi ba ya zo da su wanda suka cin tawarware tabbatar magana magana fikiyun shi ce madogara akan wancan magana ta alifofi haka da yawa daga cikin sabai bayan ya kawo ra'ayi amma sai ta yi illa ya inganta na hadisi wanda yake umarnin a yi arwalla an an ci nama rabu kuma ka hadisin jabir da na albara bin azim wanda kowane hadisin jabir da na bara kowane iya tabbatarwa a masalar salama an mai tambaya za mu yi arwalla idan mun ci naman ƙananan dubu ci a da yan kasu fitarwa naman rakumi ce naman rakumi ce ku yi arwalla ɗan kun ci naman rakumi karara kuma na ruwa imam ahmad imam muslim ya kawo na ruwa hadisin jabir sai hadisin albara bin azim shi ma irin magana ce dai an annabi tambaya akan arwalla in an ci naman kananan dabbobi yace in kaso ba ya kai ba amma rabuwa yace ku yi arwalla in kun ci naman rabu kaga wannan hadisai ne ya kawo jiro wanda suke umarni a sake arwallar ɗan an ci nama da kuma amma magana da ya shi ya dogara kanta kudin ra'ayi ne ce halifa guda hudu akan haka suke da yawa da tun sabai amma ba mu ka hadisin ba kusan haka ba mu ga ruwaya ba da ta kawo wannan magana ta rishin warwarewar he abin da maganin zai kawo mana a littafi shi ya ka hadisan warwarewar Allah ka faɗa shi yanzu muna cikin wannan bayani ne sai muka zo daidai ƙarshen na maganar sallah a zarkin ƙananan dabbobi ta sallu fiya fa in habar ku yi sallah a garken ƙananan dabbobi don suna da albarka mun yi bayanin nan maganar garke duk dabbar da ake cin namanta kashinta da wutsarinta ba na dasa ba ne halaka ne tsahir ne da haka ya halitta ka yi sallah a cikin garkenka na tamakanka na abokanka na ragunanka in sallah ta kama ba wani tafi ko tabarma kana yi sallah a ciki ba wani bukatar sa tabarma ko yin ka dama sakuru amma ya yi bayani annabi ya hana sallah a wurin durkusawar raƙumma garkin suke amma wannan ba dan tsarki ba ko kashin su ba tsarin a saboda dari annabi ya magana a ruwa ta ƙarshe mazamin shekaru ce amma ya tabbata ruwan buhari kuma sun ingantatta a masarar salama ya ba da dama a sha wutsarin raƙumi a kan magani ku kenan ba na jasa ba ne za ka magani ya kama aka ce ka gama da wutsarin akuya ko tunkiya ba magani can ba na nasa dabaru kudin a ce iya magani na tension ko diabetes an sha wutsarin tunkiya ko gashinta ko maganin ɗanya mun san muna rana ba maganin ɗanya ana bar maganin ɗanya wani masassara da kashin awakai to wanda kina halaka ne magani to yanzu bayan wannan ruwayoyi sai ke cewa ɗalibin huzema shi a sai da sabik yadda bayan kawo ruwayoyi masu magana a safi alwala ɗan an ci nama da kuma sai ce yi lam'ara khilafan bayan ulfan hadis fi an na halar habar sahihun min jihatin naƙar ya ce bangan ba saɓani jibin huzema a kan tsakanin malaman hadisi ba saɓani wannan hadisi na maganar umarni a sake arwalla in an ci naman raƙuni iya da inganci bangaren ciro da labari iya da inganci me yasa ce li'adalat na ƙiriyi saboda adalcin wanda suka kawo hadisin ba maso kakansu wannan shine hujja ibn khuzaima ce wannan ruwaya ba sa an kan ta idanta qala an-nawawi rahimahullah imam an-nawawi ke cewa hadha al-madhhab aqwa dalilan wannan mazhaba wata mazhaba ta maganar saki arwalla in an ci nama rakumi ta yi karfi wajen dalili amma ce wa in kana al-jamhur ala khilafihi ko da ke mahi yawan malamai saɓanin haka suke suna gabata warwarewa wannan shi ne ƙa'ice ta kinan na imamu nauyin kadiba ya buɗe da maganar washin warwarewa ya rihe da ita ta jambu ta saɓanin masu cewa tana warwarewa shi albani rahimahullah cikin wannan wannan littafin nashi na damamul minna wanda yawa a suna yake cewa wannan magana ta sai da sabi duk da cewa a nan tun suna da rai albani ne magana kan wasu kurakurai ya ce amma a irin iya wasu abubuwan wani ya kawo magana annan bai kata ne a nawa ya shahita ya ce duk da na ga Allah kan shi ya kawo ya turi ya shahe wata kalma a asalin littafin da asalin kuke suna na farko kayan albani mai magana akwai magana cewa kaifa ya hafa lil jamhur hadis bara wa jabir yace yaya za a yi hadis in ha akwai shi hadisin jabir da hadisin bara ya za a yi kace ma wannan jamhurin malamai magabata da saban wannan su kasa ganin shi inda hal haka ta abin yake ya ce wani magana kuskure ce da gare ka a sannin taka da kai ka ce za ka dogara da sunna ba ta da rikon mata mazaba wanda ra'ayi na ka ra'ayin kasan ka da ra'ayin mazaba ne to ya ce amma da ya zo bugo na baya sai hudda wannan kalma da shi ya yi mai littafin sai da sabi ta maganar ya za a wannan ruwaya a cikin ta tabbata ta ɓoye ma jamhurin sabai ta ɓoye ma kaza kaza kaza ce yanzu ya hudda ta duk da ka alban yake cewa matsala ta sai da sabi ita wani magana da ta cewa ra'ayin rushin warware alwala ya dogara da magana ta halifa guda hudu da yawan sahabbai ya ce kuskure ce albani da ce babu babu ya ce domin ba shi da dalili sanadi ko dalili wanda ya inganta wanda ya kawo abubakar ko umar ko usman ko ali sun ce alwala ba ta wuri babu ya ce albani ce babu ruwaya ya ce amma inda ya lura da shi abinda ya doke shi maganin imamun nawowi cikin majamu a cikin shaɗin musulun da imamun nawowi ƙarshen ruwaya imamun nawowi ne ya kawo maganar cewa halifofi guda hudu da manyan sahabbai ba sa kan warware alwala in an ci nama da kuma ita shi ne kurin ya ce wani kurin kenan magana shi ba doko daga inda ya ganta ba tare da binciken ina ne madogorin magana ba ya ce amma na jikan albarkacin kenan 'yan baya shi abin taimiyya sun kawai noraniya ya yi wannan ishara abin taimiyya a kan cewa maganar masu cewa ra'ayin rashin warware arwala ra'ayin halifa guda hudu ne da jimurin sahabbai ita ce wani magana kuskure ce ganin ya musu kuskure ya dangana wannan sahabbai abinda babu shi haka imam haka shi abin taimiyya wani ka ke nan shi wani ya karanta da kai ba da ɗalibin ilimi kan ka ɗauka magana matuƙa ka yi aiki da madogara don ba ka ɗau wani ne haka ya ce ka zane me madogara ya aiki da madogara shi ne ko madogara ka shi ne gudun littafi ko yin aiki da hujja ba an ce ba ka dole maganu ne na sani sabi an ce ne an ce ne ba mu nasi ba ga nasi a cikin nan shi kan shi baban da ya kawo cin namu da kumi bai warware a wanda amma bai kawo mana nasin hadisi ba daga sahabbai ke nasu bai warware kuran an ce ne ra'ayin jamhuri ne ra'ayin sabai amma babu nasu amma kuma ya kan nasi karara na magana warwarewar duk da musulun ya kawo abu da kadi irin su ruwa ta abu dawud ahmad ta suka ruwa ibn ibn ya kan nasu hadisi na warwarewar amma wancan ra'ayi na su malamai kuma da aka dangana majiba guda hudu ce ba haka bane shi albani ta kaddara albani ita rabbullah kaddara an dangana ya inganta an ce haliba guda hudu ba sa sake arwalla in suna mai ɗari ce to ga manzan Allah ce a sake ce hadisa manzan Allah iya zama da zaman kan shi yake ba da wani da wani sahabi ake shi ba a ce ba ake da shi da wani sahabi da zafi ake inda ya tabbata a duba kai hadisi sahabi guda ya kama na da shi ta ɗin masiwan gaske kinan magana ba ya ce bane ba babi bane ba a inda annabi ya ce iya warwarewa kowa ya ce bata warwarewa za a je magana shi haka magana ta ya ce imamun ibn taimiyya cikin suka ta wani littafin na shi cika wani magana faɗar nauriya mutu iya kawo magana ta tabbata ya ce abinda aka samu ma an samu daga umar ne da abubakar usman kai suna yin alwala ɗan sun ci mimma musa tuhunna kai bi sake alwala da suka ci abin da ruga ta shaha ya ce na kuma na abin shi ne aka samu wata ruwaya ma da aka rubuta ma halima guda biyu bisa arwala in sun ci abin da wuta ta taba ya ce babu da ruwa shi ne kuna samun bacci amma ce babu ruwa ya kwata-kwata wadda ta kawo maganar abubakar ko umar ko usman ko ali a ce sun ce ana cin nama da kuni ko sun sun ci ku sake arwala babu ya ce ko an samu sun yi a ta suka manzo Allah bai ci ba da wani a su ne Allah gaba ta maga kowa da wani shi ne magana malamai binciken mas'ala da take ciki kenan nan rubutu nan hamma da wata kisa ta shahara amma ana kata cikin haka ta abin da yake ya shahara amma bai da tushe kisa mace ta shahara kawai mas'ala an kata malum marke sai kata masu yadda wariya wai wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama iya tare da sahabbai sai aka ji tusa warin tusa iya zamne ta aka ce to dan a ruhawa annabi dan ya ruhawa mai tusar asiri ya tashi ji kuma shi wata ke kware dan ya ruwa wa mai iska ruwa asiri ya ce ko wuce kuma abin yawa kana an kawo naman raƙumi ne an ci naman raƙumi ne abin yawa kana annabi ta ku je ku sake arwalla wai shi yasa kenan annabin ba ya ta saka arin naman raƙumi ba dan naman raƙumin a wai dan a ruwa wani asiri wannan tatsuniya ce tatsuniya ce malaman su fita ya cikin tatsuniyoyi suna hadisi da suna hadisi bai da alaƙa da hadisi tana ganta kuma aje ta an ba bai da manufar ko da iri ko da kwace ko mai rauni hanyoyin hadisi ko mai ba kai amma ta shahara wata malamai wai annabi ruhu asiri ne a annabi kudin ta saki me yasa za saki ba ruwan ka kuma ka annabi ce dole yawo kaza ta kaza ruwan da kinsa kaza ka ta tsira dan kaza ne da kun kaza da mun kaza ne dole ba naka bane kudin annabi ya ce an aka ci nawa rabin saki a wannan cikin ka huta ko wannan shi ne masala kenan mun kare ta ta cin naman raƙumi kurin da annabi ta sake a wadda kurin shi kurin shi ya lahiya kurin karo umarni kurin sai yanzu cikin abin da baya warware arwalla ya ce shakkun mutawaddi fil hadas shakka mai arwalla ya arwalla ya tabbatar da ya arwalla amma yake shakka shin ya samu hadasi aka ce hadasi abinda ke fita daga jikinka shi ne hadasi wannan shi ne da yake ta bambancin masu gama masu ɗaukan kamar najasa zama hadasi a hadasi hudda najasa daga jikinka wutsari kashi mazi da sauransu amma wannan kataka wutsari ko kashi sami zai ke ce maka haratu haratu haratu habas harkar hadas shi ne hudda habas na jikinka ko wurin tsallaka ko tuwaka shi na habas kenan akwai bambanci hadasi nan don da daga mutane da yawa a jahilce ba don bai zuwa makaranta da za ta karu tsari ko gwalalo ya sake a rwanda a kawo hada salanga dumudumu haƙuiwa haƙuiwa salanga cikin kashi ya ka tsamo ka yana kai ka famfo a wanke makas da ka sallaka inda ta maka da tuza ba da baka sare ka yi tuza inda ya ce maka goyi ba daga kun haɗa kai aka tsan muka kun ya wanke ma wani abin gaba ɗaya da famfo fes wanke abu samu sabili sai ka zaka sallah gaba wani kada komi bal ya ce wa kuma sai a yan kashin kaza ya bata a rawa yana gune da hira da kake haka ya kawo wajen da tijawa to mun ce muke ce ba kashin kaza ba kashin mai cin kaza mai bata Allah balle kaza mu cin kashin mu cin ta ba gaba ɗaya mutum mai arda kashin shi sai ka taka kun ka wanke shi kenan kenan abin da ke warware a wallah kashi da kai wutsari da kai da kanka shi ne ke ɓata arwala amma ba ka taka na wani ba ko ka taka na wani kuma ka wanki ne kaɗai tun zinan iya maganar kokwantan hadasi ka yi iska ko ka yi wutsari ka aure ka tana ainihin ba na aure ko na wutsari ko ka aiki na jin kamar iska ta hoto ko ba ta hoto ba kaga wannan kokwanto ne ba ka da tabbas amma ka yi ƙini ka arwala to kan wannan magana ne ya kawo irin wannan kokonto na samun najatsin hadasi bayan alwala shi ma baya walwala alwala na wanda da karanci cikin maliki ya karanci da tuwa zai ga maganar shakul fil hadasi don gudu gudu wanda ya kokonto hadasi ko alwala alwala da ka karanci ka kun ba ka alwala kun haka mutum ya ta wahala alwala da ka karanci ka kun ɗan ɗaya kun taɓa ci to za mu gani magana gaskiya babu ta da bata da ƙari in dai ka tabbata da kayar wala to kokonto ne zo kokonto bai tura ke shi zai maka magana sai ke ce maka iza shakkalin tutahir hal ahadas amla mai tsarki ka tabbata kan da arwala amma ka samu ɗarɗar shakka shin na hadasi ko in yi ba kokontan hadasi ne kake yanzu ya ce wannan laguru shak ya ce kokonto bai cutar da kai wala yin taɗi da wudu ahu wala taɗi da wudu arwallaka ba ta warwarya eh kokonta wala taɗi da wudu ahu aka ce rahoton ne kokontan wannan bai warwarya arwallaka sawa'un kana fi salati aw kharija kokontar da ya same ka kan arwalla kokontar da a cikin sallah ne ya same ka ko ko wajen sallah duk ɗaya ne bai warware ya ce hatta ya tayaƙa ya ka samu ya ƙini ka yi hadasi hukuntu bai tura ba sai zai ka maka dalili kan wani masala fa'an abbad bin tamim an amihi radiyallahu anhu qala شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد شيء في سلام قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا رواه الجماعة abba da tabin kibar labarin cewa an mashi an ba mashi kibar labari wani mutum ya zo ya yi jaji wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ar-rajul yukhayyalu ilayhi mutum ya samu dan kokonto annabi jidu shay fi salah ya samu kokonto ya hudona ba a sallah ya iska ko bai bake shakkar iska annabi ce la yansari kai kai bar sallah shi kai bar sallah shi sharadin barin sallah yace hatta ya sama a sautan abu jidu rihan sai ya ji karan iska ƙarar iska ta ɗi ta wuta ko ji tsamu yau sace ya ce wannan biyun ne sharaɗi a nabaci tukwan zai bar sallah kaga nan aiko kwanto ne samu na yi ko bai bako ma'anabi ce kai bar sallah sai ya ji ƙarar iska ko mace tusa na amuri ba sai iska ba a sama sun da yawan abuwa da haka sama sun iska ba tusa ya ji ƙarin tusa ko ya ji tsamunta haka ne hausa ƙasa masu dewa ne inda kama gane ce makamani da ne yakin ne ka za wasu jin hausa taka kenan wannan shirin sharaɗin huta daga sallar ƙara ko tsami da tusa ya ce wannan shi ne kenan samun ya ƙini hata ta ɗan annan hadas wannan shi ne to yanzu annabi ya kawo sharadi ƙara ko kuma ruwa ga ta imam ahmad dole guda sun kata gaba daya imam ahmad buhari muslim duka wannan sun kata ya ce illa at-tirmidhi a cikin jama'a wanda ya hudu annabi karu wani imam tirmidhi bai karu ba wannan hadisin farko kan wannan magana sai wa ana abi hurairah radiyallahu anhu anan nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza wajada ahadukum fi nafsihi shay'an fa ashkala alayhi أخرج منه شيء أم لا فلا يخرج من المسجد حتى يسمع الصوت أو أو يجد ريحا رواه مسلم وأبو داود والترمذي yace wannan ruwaya ta Abu Huraira wancan ta wancan ta Abu bin Tamim wannan ta Abu Huraira abin Abu Huraira ke ba labari shi ma yana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza wajada ahadukum fi nafsihi shay'an mutun ya samu wani abu kenan kokonto a ran shi fa'ashakala alaihidan ya samu ɗan rikici an ya ta huto ko ba ta huto ba akhrajar mushi amla ya hudo da wani abu ko bai hudo ba ya ce fada ya kurjin da masaji kakkanta daga masallaci don kayi wannan kokonto a daga sarasara hatta ya sama a sada a awalci da riyar ya kaji ƙara na tusar ko iskar ko ka samu warin kaji tsani wannan shi ne madogara hadisai ingantattu na kawo hujja kokonto bai ture ki kokonto bai ture ki sai ya ce walaisa da moral kusursu sama'a sau aujidan da bai bal al'udatu al'yaƙi da annahu kharaja min shay'in ya ce eh don nasan hadisi annabi ya ce eh ya ji ƙara ko ya ji tsami ya ce amma ka sani ba ana nihin ba jin ƙaran ne ko jin tsamin ne sharaɗi al'umda abin dogara ya zama to ka sami ya ƙi kurin a su ɗan wasu zai yi binci ƙara ba mun tsari ba amma in tabbatar ta waro ne ya zai wa kana ya kan yi ina mura ko ko na busu jin tsami akwai su nan ma na samun gashin bejin wari mutum to kenan irin wannan kenan in ka tabbatar jiya wata hudu iska ba ara ta ba balle kan shi amma ka tabbatar da ta hudu ba ka ce ba ayi annabi ya ce yana ji kara ko tsayin tsayin ba da ka baiwa kai ya wuce mun hadisi gare ki hadisi annabi ya ce ya tsami bari tsan ba kuma kace maka sai ka tabbatar da hudu kenan nan magana da ake yi a ka tabbatar da tawarwar in dai ta kai ta hudu ko ba tsani ba kun tawarwar abin da ka samu dai kenan ko ana kore maka ne ba aiki da shakka duk da bai aiki ko kwanto bai aiki in dai ka hudu shi kenan ko ta yana ko ba tsani ko ba kara قال ابن مبارك cikin malaman tabi'ai ibn mubarak yace idan shakka fil hadas idan mutum ya samu kokonton hadas mun ce hadas kenan huddo da wani abu fa innahu la yajib alayhi wudu alwala ba ta zama wajibi kan shi hatta yastaqin istiqanan kadar an yi halif alayhi kashi manya shi ruwa ka ce in dai ka tabbatar da kayar wala kokonto ɗorɗar ta warware ba ya ce bai warware maka arwalla ta yi kayi ƙin da za ka iya rantsuwa ta warware kajuwa kenan ya tabbas ya ta yi inda kenan tabbas kin inda ka tabbata da kaɗa rantsuwa ba ta hoto amma an ya ta hoto kuwa ba ta hoto ba kana baka da tabbas to kurin kana nuna abin ka ya ce sai ta kai yaƙinin da za ka iya rantsuwa ta warware to kan za ta warware haka in bar barkaci ya ce amma idza ta yakana alhadathu wa shakka fi tahara fa innahu yalzimu alwudu bi ijma'i almuslimin nan kuma yake so ma wata magana cewa na tabbatar da misali da ya tsari ko bayan gari ko iska da zai nika tunanin ko bayan wannan tsarin ko iska na arwala ko bin arwala ba to nan kun ba arwala babu ita mai ana na yaƙinin hadasi ko na tabbatar da hadasi abin da ke shakka kai shi yin alwallai ita ma'anin babu ita babu ita tunda ita shakka ce ake amma hadasin an yaƙini akwai shi an yi shi abin da ake nema bayan hadasi na ana kwakwamin alwallah ba aka ce a nan kun babu alwallah kun nan jima'a a musulmi gaba ɗaya kenan nan mai madogara magana dai kullum ana dogara da yaƙini ba aiki da shakka kaka aiki da kokonto da yake da yaƙini shine jigo magana sai ya ce alƙaƙa hatu fi sala la tabqudu wudu li adam sihhati ma warada fi dhalik yace magana ta ta dariya a sallah ya dariya ta ya ƙara a sautin dariya ba mulmushi ba ya ce bai warware alwala sa ka bisa kawo magana akwai hadisai da suka zo ba su da tushe in suka kawo magana kan alu allai babu sallah babu alwala ka sake alwala to da sun ya magana ba su inganta ba sai ce ai li adam sihhat ma warware zarka dalilin rashin ingancin abin da ya zo kan suna warware alwala ko dariya tana bata alwala ba haka bai da inganci amma babu sallah amma a rawar tana nan ba ta magana ke sai abinda yake bai bata arwalla amma wasu na ɗoka iya batawa ya ce ta gasilu mai laye ji min wudu da da aka dalilin na kata ya ce wanke mamaci shi ma bai waje ba arwalla dalilin raunin dalilin da ya ce yana warwarewar na akwai ruwawi wanda kan zata albani na kamun jana'is ya karo wancin a kamun jana'is da dalilansu na maganar yin arwalla ga wanda ya ɗauki mamaci da yin wanka ga wanda ya mamaci wanka an ce duk wannan akwai ruwaya ta inganta daga sahabbai ta masa'alar amma alal istihbabi ne ibn albani kawai hujja ruwayu sun inganta wanda sahabbai suka yi ɗoki mamacin suka yi wanka wani ya sake a wani ba sake arwala suna rayu haka suke kenan ɗaya a yi mustahabbi ne amma ba wajibi ba ne amma mustahabbi ne an kai wa mamaci wanka mustahabi ne kai wanka an kame a ruwan an kada ki mamaci mustahabi kai a ruwan mustahabi wannan shi ne abin da yake kaman haƙi magana da ya kan cikin akamar jana'is ku shi ne na mai kasa ma don maganar ba sa wani wani wasu akan kai kai wanzu wannan da yanzu mun ji dai masa'aloli wanda ba sa warware arwala da masu warwarewa Allah mana mafaka akan ake da abin da magana yanzu sai ma yajibu lahu alwudu anzu ya maka warwarewa ya maka abin da ba su warwarewa kuma zai ga maka abin da ya wajaba in za a yi shi sai ainihin arwala yanzu ba an ci arwala ba me ne dole ya tashi a rabar shi daga abin da yake dole sai an yi arwala ta kun a yi shi sai jama'a yi ba lamu alwudu abin da ya waje ba in za a yi shi sai an yi wannan arwala da muka yi bayani ya ce ya ji bulgudu bi umuru talata ya waje ba a yi arwala ga wasu al'amurra guda uku in za a yi su wajibi a yi arwala الأول الصلاة مطلقا نهركو صلى مطلقا حتى مطلقي كان فردا أو نفلا هو صلى فرلا هو نافلا دون أي أرولا أنزل yace kai wala wala salatu janaza ko sallar gawa zuwa sallah kuma sallah ce sallar gawa ko ita in za a yi dole ne sai an yi arwala a yi da ƙaunin lahi ta'ala ya yi lalazin amonu idan ƙuntun ila salata faga sun yi roju hakun wa ji kuma da maraka a maso da kusurkun wajen kuma ka abin zuwa ƙarshe wannan aya ya kuma masu imani in kun tashi zuwa sallah wanke fuskokinku da hannuwanku zuwa gwiwar hannu ku shahi kanku don bayan bayani kansu shawar kai da kawo da wanke kawahuwa zuwa idan sau to dai wani aya ce ko da maka dai Allah ya umarni in za a salla a wannan abu ayi a rullaki na takaici ai idza aradtum qiyam ila salama ana wannan aya tana ni in kun tashi kuna nin salla za ku wani abu amma a ina ne take zama wajibin idza aradtum alqiyam ila salati wa antum muhdathun mun ta yi sallah kuna da hadasi an baka da hadasi kenan ba sai ka sake arwala ba kana yi sallah ɗaya biyu da dama da arwala guda wannan ya tabbata ya halitta kuma haka kenan yace wa qaul bayan wannan aya wa qaul rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu Allahu salatan bighayri tuhur Allah bai karɓar sallah wadda babu tsarki kanta ba Allah bai karɓata wala sadaqatan min mulul min mulul haka Allah bai karɓar sadaka da dukiyar sata ka sace kayan jama'a na hukuma na gwamnati kuma ka je ka yi masallaci ko ka yi makaranta ka sace kayan jama'a to Allah dai bai karɓa bai ka lada to wannan shine madogara guda biyu aya da hadisi suka tabbatar yin arwalla in za a sallah dole ne magana ke asani at-tawaf bil bait in mutum zai yi tawafi kewaye ka'aba shi ma wajibi tawafi ne da arwalla in ta warware dole a je a sake arwalla kamar sallah ne wannan magana ita mace ya yi ta لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف صلاة إلا أن الله تعالى أحل فيه الكلام فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير يأتي ابن عباس جبال لابان أنه صلى الله عليه وسلم يأتي الطواف صلاة الطواف ليس ما صلى بمبنشن سودة صلى shi Allah a hallafi da kalama Allah ya halatta yin zance a cikin tawafi ana kuna hira tawafi ba mutum magana kare magana kuna hira shi ne kuma mutum su ya ce to in har mutum faman takalla wanda ya kama zai magana cikin tawafi fala takallam illa bi khair kai magana sai ta alkhair magana kai a gan kuwa wannan shine madogara cewa tawafi ɗaya da arwalla amma sa'ayi tsakanin safa da marwa babu shar'in arwalla ko misali ka kai tawafin da sallah ka zaka sa'ayi ta warware ba he ka dawo ba ka saki arwalla he ka ci gaba da sa'ayinka wannan haka yake yanzu sai kawo mas'ala mai saɓani amma shi ya kawo ta akan ya dogara akan cewa shahul qur'ani shi ma wajibi ne sai da arwalla akan haka yake za mu gama insha Allah duk da saɓanin malamaka ba ta malamai kan masala ya ce masul mushaf taɓa alƙur'ani menene a nan ya kawo madogara kan shi ya ce limara abubakar bin muhammad bin amur bin hazam an abi an jaddihi radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا وكان فيه لا يمس القرآن إلا طاهر رواه النسائي والدار القطني والبهقي العثرة قال ابن عبد البر في هذا الحديث إنه أشبه بالتواتر لتلقي الناس له بالقبول آه دليل الرواية ديكاو وانا رواية تا آه عمر بن حزم أبي الجدي cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wata takarda letter da ya aika wa mutanen Yaman a ciki wakilin ya gaya musu a cikin abu ne mai yawa a ciki na dokoki a ciki akwai la masul qur'an illa tahir kau wanda ya shahi alqur'ani ya mai sarki garwai nasa'i tarqutni ma bi asam ibnu abdul barki ce wannan hadisi iya kusa da matawatir don mutane kwarai ya zo ta hanya da yawa baiwa a tsareta shi bayan wani magana abin da dogara kansu wa ana abdullahi bin umar radiyallahu anhuma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yamassu alqur'ana illa tahir shi ma lafazin guda ne illa hanya daban ci a kundi ba shi ma abin da ke ba labari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba mai taba al'ur'ani sai mai tsarki zakarahu haithami fi majabin zawai wa ƙala da jami'u mawtukun falhadis ya dullu ala annahu la juzu masul mushaf illa liman kana tahira wannan hadisi da ya gabata yana shiryaswa ko tabbatar da dalili ne na bai halitta a shayi alƙur'ani sai da tsarki walakin amma ya ce a tahirar lafazin la tahirar wannan lafazin kalmar tahir gaskiyar magana ji da iyakar marwariya ita wannan lafazin la tahir ya ce lafazin mushtarar lafazi ne wanda yana tarayya da wasu ababe ba sai arwalla iya ɗaukan arwalla iya ɗaukan wanka iya ɗaukan musulmi ba kawai ba ya nabi ta nuna nuna landis kalmar ɗayi kaɗai bai ba da hukuncin arwalla na fasin kurin ɗayi kaɗai ba a dogara da shi a ce ai arwalla wajibi ce da kwan a taɓa ƙwararri wannan nasin bai ɗaukan haka lafazi ne mai tarayya baka yi ɗaukar abu guda a kan shi sai inda wata ƙarina daban sai ya ce yuto na ku alaƙahir min alhadas al'akaba wa ƙahir min alhadas al'asagaba asagar wa yuto na ku adal mumin wa alaman lesa alabarin yi na jasa kasa ka da ayyace maka lafazin mushtar ƙahir ko da ya ce ya ƙari ba mai shawar alƙur'ani sai mai tsarki to wannan kalmar tsarkin ya ce tana ɗokan wanda yake da tsarki daga hadasi mai girma misali mara janaba ko mara haila yau da ta wankan haila ko ya yi janaba ya wankanta iya ɗokan ƙaramin tsarki arwalla ce ba shi da ita iska ko barci ko wani abu daban ya yi bai ka hadisi da ƙarami yakan iya ɗaukar haka wadda da fa'alar muni yana ɗaukar mummuni ana ke mun ta misali wata annabi sallallahu alaihi wasallam iya cikin gari a madina suna tahiya sai suka mutu abu huraira radiyallahu anhu suna tahiya can annabi sai lura babu abu huraira ya zagi can suka gama ya ce na gaza abu huraira muna tare kan kai ba shawara ya rasulullah ya rasu muke tare da kai ina da janaba ne ina kyamar zama da kai da najasa a jikina annabi ta ce abu huraira almuna da najis mummuni ne zama da jasa karan kai shi wannan wani abu ne ma'anawiyan iya da janaba na kaza amma shi karan kai shi jikin shi har ba ce ai kamar da jasa yake a al'umma da yanzu ken tayir ne har kenan aka yi tayir iya ɗauka a ce kenan musulmi ba kawon ba iya ɗauka a ce tayir da ha a zariya magana hana kai ƙur'ani kasashen su don kasa bako ya ce iya ɗaukan mummuni kuma wa'ala mallaisa ala badanin najasa haka iya ɗaukan wanda babu najasa a jiki shi ta ni tahiru babu komai a kiran najasa kenan ina cikin tsarki na iya ɗaukan wannan kaga nan ya ɗauki abu guda hudu wanda lafazin inda ya ci illa tsahi iya ɗaukan guda hudu duk wanda ya zo na iya shiga ya ci to yanzu tun da lafazi na mushtarik iya ɗaukan abu hudu ko janaba ko haila iya ɗaukan arwashin arwala iya ɗaukan mummunewa musulmi ba kawuri ba iya ɗaukan tsarki na karamar mace nan da mace a cikinka to wuce kirgwa la budda li hamali ala mu'ayyin min qarina sai ce yi to dan haka dole ya ɗauki wannan hadisi akan abin da ya ayyana wata karina da aka ce tahir mai karina wani dalili daban ta wata hanya da ya zo wanda zai kwata mata da ake ta haifu a kowace hanyar daban ta zo ana ne alwalani ko akan alwalani ko akan janaba ne ko da saman wata karina daban da take tabbatarwa wannan ɗahirkin alwalaci ko wankan janaba ne ko mamuni ne ko kaza ne ya an amma wannan kadai bai isa mu madogara mu dogara akan cewa ka mutum hujja la masu ƙwarar tahirin ka ce alwalaci ita kaɗai wanda ba ta zama hujja ya ce wa amma ya ce wa ya ce falayakunu da hadisu nassan fi mana ilimin muhadisun asagar min masar musa ya ce kenan kuwa wannan hadisi bai zamantowa nassi wanda zai hana mai hadasi ƙarami shawar al'ur'ani babu nasi karara ka ci ai dole sai mai arwalla a wannan hadisi kadai shi albani gaba albani zai rarraji ma mai to shi wace wace babban akwai nasi shi albani tun haka zai kama ya ce karina ka babu karina za ka ce shi babban akwai nasi eh da arwalla za ka eh da eh da wanka misali to shi ne zai nan abin da ke so kwanta maka kenan shi anan hadasi karami wannan bai zama towa dalili a kan shi wannan nasin hadisi bai zama dalili a kan wajibcin alwala ga mai karamin hadisi wajen taɓa ƙwararri ya ce amma iya ka kawo sabai sananne ƙauru ta'ala la musu lilam ta haruna ko iya ka kawo ta ya ce wannan aya ita ma ce fa zahir ruju'ud damir ila kitabul makanun هو لون محفوظ لأنه الأقرب yace wannan aya kadai zahirinta damiri la masuhu hutun damiri ne ba mai shahon shi wannan damirin yana komawa zuwa ga kitabul makanu amma ta innahu laqur'anun karim fi kitabin makanun la yamassuhu illa al-mutahharun shi wannan qur'ani ne mai karamci fi kitabin makanun cikin shi a cikin wani littafi tsararre yake qur'ani kan shi shi ne mafus ba ne shafin shi ne masu tsarki ya ce to ƙa'ida ta larabci a dami ya raju da an damiri iya komawa wanda aka ambata na kusan damir ma'ana misali a hausa na shakawar misali ya ce da zaidu da amaru da usman sun shigo mutum uku na jero ko zai da amar da usman sun shigo na ɗaya na bigi shi ɗaya na bigi ada larabci in za a yi ma waye na bigi a cikin uku zai da amar usman ta yi duba wane ne a ƙarshe na kama gana bugu waye a ƙarshe usman ne zai amar usman don haru da darabutu na bigi da rabutu hu damirin wani waje komawa ta duba waye a ƙarshen kusan da darbin ya ce usman ne nan ke da umar kamar kamar ƙa'ida ce sanar na ƙa'ida larabci to tun da abu haka yake an ce innahu shi la ƙura'anun karim abin karanta ne da karamci fi kitabin makanun iya cikin littayin tsararre la masuhu ba fi shahoshi waye bayan waye mutu kusa da mu kitabin makanun shi na kusa kenan ana ne wannan lahul mafuzi ne kuma kawo ayat alqur'ani da Allah ya bar labarin da yace rumtahurun almalaika su malaiku ne yace fi sufin mukarrama marfu'atin mutahhara bi aidi safara kiramin barara suna laki ne kenan kenan ne mafuz shine wani bai kaiwa gare shi bai kaiwa gare shi eh wa'annan malaiku wannan akan damiri nan ya su kwanta maka kaddara ma a wallace menene shi dai a nan ba ka iya kawo hujja wajen ka ce da al'ur'ani ake ne duk da an san aka ce kamar nan zahiri kamar habar ne ma iya ɗaukan na hayu lamusu na bace lamusu su ba ma na kai shahe shi ba amma labari ne amma iya ɗaukan maganar an to alakul halin dai a nan wannan aya wadda ake karantawa a kan madogara kan taɓa ƙur'ani ita kaɗai batta zamantowa hujja ta haramta taɓa ƙur'ani yadda a walla da nassin ba ga ƙur'ani ta kyau a wani kabarin yanzu ƙur'ani wa bai taɓa ya taɓa shi alhawa kabarin ne ba a wani hali bai zaba ko ya kai gare shi amma wancan wa akwai mai kai gare shi ba malakun ba shi ne magana ke ya ce وذهب ابن عباس والشعبي والضحاك وزيد بن علي المؤيد بالله وداود معنى زيد وابن حزم وحماد بن ابي سليمان الى انه يجوز للمحدث حدثا اصغر مثل المصحف yace wa'annan da ya jero ibn abbas imam sha'ibi su da haka daga wani sanannu sanannu daga sanannu duka wannan sun tahi akan ya halitta don rashin alwala ka taba alkur'ani don da baka alwala ne babu haramci na taba alkur'ani da baka alwala balle duk da muna suna kawo juzi'i in juzi'i ne babu laihi ko ko ga mai karatun qur'ani a ce duka taba yi da alwala akwai wahala dukan allo da sauran su sa in juzi'i ne babu laihi shi magana a ce in juz'i ne ba kamili ba ne ana iya taɓawa wani magana ta wadda take bai cikin fikin sahabbai cewa a bambanta izhi da da annabi yana raye ba musaf daga baka mu aka musaf annabi yana raye wannan rubutu sura ɗaya wannan biyu a jan wannan wannan sura goma a jan wannan haka yake a cikin takardu a rarrabe annabi yana raye babu shi kashi tukun qur'anin tukun da babu shi a aje yake a wani allah wani wani ka hada a shi ka hada wani wani wani wani a yace wani a dutse haka suke rubutawa duburin rubutu gurin suka tarka musu babu mushaf da sunan mushaf annabi ya rayu da ka annabi yace yace qur'ani annabi yace unzir unzir unzir alayhi da qur'ani ko ta daren jiya asabu qur'ani daren jiya asabu qur'ani aya ce ko aya yace qur'ani annabi yace qur'ani sabu yace qur'ani ba wani magana bambancin sura juz'i aya duk abin da yake na ƙulani sun shi ƙulani laƙin sabon su bisa bambanta an ce wace ƙulani a inda ake bambanta aka ce al-musaf shi ne nan kenan gaba ɗaya ne an gama ƙur'ani a wuri guda kamar da aka dauce abubakar lokacin usman wanda da aka san aikin da aka yi wajen gama alƙur'ani a wuri guda kan wasu dalilai da ya kasance shi musa amma aka ce ƙur'ani duka ƙur'ani ko aya ko sura sun da ƙur'ani na kenan in haka yarda da yadda arwala ka ce a wani allo na ko izi zai ne da izi da izi bi zai ne nan masala da yake so da anan ya kawo maka cewa waɗannan da aka jero suna kan halittin taba alƙur'ani don babu arwalla amma wa'ammal ƙira'atu lahu bidun mas amma karanta alƙur'ani ba tare da karanta ƙur'ani babu arwalla wani faija iza ittifaƙa wajen ƙira duka kidan maganar akan a taɓa to wannan shi ne matsaloli da shi ka ana duk da an ka tahi irin su baitin nan auta irin shi kamarun minna irin su ga almuhala da ibn hazam da ne malamai masu taƙiƙin binciken madogara suna ga cewa bara'atul asaliya haka imamu shukani cikin dalauta da karanci su salam na imamu shukani suna kan cewa in za a nemi hujja karara babu nasi karara wanda ya inganta wanda ya ce ba a taɓa ƙur'ani dai da arwani babu bangaren inganci ba wata madogara da kwara sa su suke cewa baratun asaliya me ba su tunda abin da babu nasi tsararar da ya kawo kina ba ya haramta yi ga wanda yi amma abu da sananne yin shi ya yi a yi arwallon shi ya yi ma zai mutum ta kama shi bukata balle mai har da mai daima a wani baka arwallon ta kama ka bukata ta bukanin kana ya ɗauka ka bude gurin gani ba su kai magana tun babu nasi ƙarar da ya ce laihi na haka shi ne magana farko in ta kama amma haka ka yi arwallah shi yanzu sai masala wata take da maganar mata masu haila mata masu haila ko nifasi su ne ke da magana an samu su kansu ƙira'a wani su imamu bukari ƙira'a su ma suna karantawa amma ba ɗoka wannan ce ra'ayin jamhur ra'ayi ne shi ma na fahimtar jamhur kan wasu dalilai duk da ruwayoyi suka kala da ƙwani haidar wa aka zakula wala junuba na kawai ruwayoyin kwani mai jana ma kan tabbai kan ƙur'ani ko ta ƙur'ani ko mai haida su ma duk ruwayoyi matsalai wajen isnadi ne ba su da inganci madogara ba za a dogara da magana da mai haila wata ƙaƙon mai jana ba shi yasa suke tabar ta asaliya akwai ruwayoyi suka yi magana mai haila mai taɓawa ko bai karanta mai haila mai jirma bai karanta karatu ko taɓawa a korori amma ba su da madogara ne ingantatta wanzu aka hujja da su a ce ya inganta ba a mai haila bai taɓawa da ko mai jirma babu sai suka tabbata ta asali albani haka yi kuma shakani haka zibin hazam haka suka tabbatar cewa ba wani madogara za ka dogara ita ka hana su taɓawar amma yin shi ya yi kuma magana kenan da haka masu makarantu na mata abinda ya yi ka a ce wani izihi ne da izihi da zuwa ɗaya ne kurin ka taɓa ƙwar'ani kurin wani ranar jamhur kenan an ta zo makaranta tana iya shurare tana iya karantawa ba hana ba karatu a kan da ta karanta amma ɗoka ne matsala ta kauce mai shi shi ne ga mata na kuma matsalar ta zamani to akwai application na alkur'ani ƙur'ani ne a salula nan wani zai ce maka to ai a salular akwai ƙur'ani za ka shiga ban ɗaki ko da haila ko da janaba yaya taɓa alkur'ani a cikin ɗaukan salular alkur'ani na sha masu tambaye yanci to ba allah malam gardi alaramma ya shiga ban ɗaki a yi ƙura ƙaƙin shi ya ce haya shi gama ya ce sabi dama mai mora ne a ƙwallo ta da ke an baka buɗe ba babu ƙura ne shi ma alama ya karanta ta zaɓa karanta ba ɗaya na abin a ƙwallo shi ya ta bakin salula ƙwallo ce ta salula don salula akwai afirkasar jin ƙura'ani a cikinta ba matsala ka hausa langa ba ƙura'ani ba ne ba bai zama ƙura'ani sai an buga an buɗe dan da kada ta rubutu da kada ta babu ƙura'ani ba gudun kabari ba ainihin kabari babu shi a rubuce amma da ka buga ilimi ne aka gama da an buga buga ya ba ka fashkin amma haka ba ita to yadda yake kwalluwar alaramma zai hau salon gashi gaban ɗaki haka a salula za ka mabar ɗaki a salula ka yi ka yi koma don a memorki amma an ka bude application ku bude ƙurani ta ƙurani ke yadda aka hana wani mai haila taɓa ƙur'ani izini ko takarda haka aka buɗe application aka buɗe ƙur'ani page to yanzu ƙur'ani ne page kin ƙur'ani ka buɗe ko a salula ke ɗaya ne a takarda amma ba a buɗe ba a dujuwanka ko don ka shiga ɗaki ba ruwanka ka kashi ta kawai sace maka ba an wannan shi ne bayanin da muke kenan ƙarshen bayanin abin da yake kamin zai a takaice ya kama abu guda uku abin da yake wajibi ya ayi ayi arwala ya kama ka sallah ya kama tawafi ya kama shahar alƙur'ani duk da saɓani a kanta gaskiyar magana yanzu nan yanzu kuma za mu zo da misali a gaba za mu shiga bayanin abin da ke ta arwalar an so ne mustahabi ne ba dole Allah kai darasa gaba insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته